أن الإيمان الذي جاء أن الإيمان الذي أوجبه الله على عباده يتنوع ويتفاضل ويتباينون فيه تباينا عظيما فيجب على الملائكة من الإيمان ما لا يجب على البشر ويجب على الأنبياء من الإيمان ما لا يجب على غيرهم ويجب على العلماء ما لا يجب على غيرهم ويجب على الأمراء ما لا يجب على غيرهم وليس المراد أنه يجب عليهم من العمل فقط بل ومن التصديق والإقرار فإن الناس وإن كان يجب عليهم الإقرار المجمل بكل ما جاء به الرسول فأكثرهم لا يعرفون لا يعرفون تفسير كل ما أخبر به وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا وما لم يؤمر به العبد من الأعمال لا يجب عليه معرفته ومعرفة الأمر به فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما ومن الإيمان بذلك والعمل به ما لا يجب على غيره فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره إذا جعل العلم والعمل ليس من الإيمان وإن جعل, وإن جعل جميع ذلك داخلا في مسمى الإيمان كان أبلغ فبكل حال قد وجب عليه من الإيمان ما لا يجب على غيره ولهذا كان من الناس من قد يؤمن بالرسول مجملا فإذا جاءت أمور أخرى لم يؤمن بها فيصير منافقا مثل طائفة قالت لما حولت لما حولت القبلة إلى الكعبة وطائفة نافقت لما هزم المسلمون يوم أحد ونحو ذلك
وكل ضلالة في النار بارك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam Bukhari da ke nan Rijiyar Zaki a wannan gari mai albarka da Kano a wannan yammaci na Litinin yau muna sha biyu ga watan Al-Muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma ya zo daidai da bakwai ga watan bakwai miladiya ta dubu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna al-furqan bayan al-haqq wal butlan wallafar shaykhul islam abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 77 a cikin wannan littafi مالك يجي وهذا من أصول غلط المرجئة فإنهم ظنوا أنه شيء واحد وأنه يستوي فيه جميع المكلفين دنب أمن تابع شيخ الإسلام ابن تيمية ينا مغنى أكام المرجئة المرجئة الجهمية الخوارج المعتزلة yi wa imani wato kudin goro cewa baya raguwa baya karuwa baya karuwa baya raguwa to ahli sunna a gurin su imani ya tafada wani yana fin wani wani yana fin wani a imaninsa yana fin wani a addininsa to shine yake gaya musu cewa abinda alkur'ani da sunna suke nunawa shine imani yana karuwa yana raguwa ba zai yi a ce imani abu ne guda ɗaya dunkulalle curarre wanda ko dai ka same shi duka ko ka rasa shi duka ce ba zai yiwu ba to shi da ya ce imani yana ƙara ƙaruwa ko yana fifituwa ta fuska guda biyu fuska ta farko ita ce min jihati amrin rab umarni da ubangiji yake bayarwa na ayi kaza a bar kaza wannan umarni duk sanda mutum ya ji shi ya gaskata wannan umarnin kuma ya yi aiki da umarnin to imaninsa ya ƙaru gwargwadon wannan abin da ya gaskata da kuma aikin da ya yi Allah subhanahu wata'ala ya umarni da a tsayar da sallah ka yarda cewa sallah wajibi ce saboda Allah ce a tsayar da ita ma'ana ayi sallah ayi salloli biyar a kullum wannan yardar da zaka yi da wajibcinta gaskatawa da zaka yi a cikin zuciyarka wani abu ne na imani shi ma sannan kuma ka zo kai sallar in lokacin ta yayi shi ma wannan imani ne saboda haka duk sanda Allah subhanahu wataala ya umarni da wani abu mutum ya aikata wannan abu ko ya ji wani umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam ko wata fadakarwa ko koyarwa tashi yayi aiki da ita to gurgurdan yawan aiki da umarnin Allah gurgurdan da ibada sai karuwa yana hawhawa Allah ya ce wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun ashe kaga duk sanda wata wani hukunci ya sauka daga cikin hukunce hukuncen Allah to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imanin su karuwa yake idan yau hukunci ya sauka suka ji abinda Allah ya bada umarni a kansa suka yarda da umarnin Allah ne sannan kuma suka aikata umarnin da aka yi musu to imaninsu ya karu akan najiya akan najiya kafin a saukar da ayar kafin a bada wannan umarnin haka nan duk sanda aka bada wata wani umarnin nan ma suka yi aiki da shi to imaninsu ya karu shi yasa suka ce ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun mu'minai imaninsu wannan a surar da ta sauka sai ta kara musu imani kuma suna farin ciki da wannan to saboda haka umarni na ubangiji subhanahu wataala ba daidai yake ga kowa da kowa ba umarnin Allah da haninsa ba daidai yake ga kowa da kowa ba akwai abin da za a umarce ka ba lalle a umarci wani da shi ba akwai abin da za a umarci wani kai ba lalle a umarce ka da shi ba akwai wani abin da wani ya sani na umarni kai baka san shi ba akwai wani abin da wani ya tuna kai ka manta da shi to shine yake cewa su waɗannan mutane da suke rayayya akan ƙaruwar imani ko raguwar imani sun jahilci waɗannan abubuwa sun jahilci maganar umarni na ubangiji wanda shine yake cewa wa hadha min usuli ghalatil murji'a wanda yana daga cikin shika-shikai na kuskuren da murji'awa suka fada a ciki fa innahum dhannu annahu shay'un wahid sun zaci cewa umarni abu ɗaya ne saboda haka maganar Allah da yayi da sahabbai a farkon karo lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara saukarwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da waɗanda suka yi imani da shi to maganar da ya da su a lokacin daidai take wato ba babu wani ƙari akan wannan akan maganar da yayi da da sahabbai maganar sa ta ƙarshe ko aya ta ƙarshe da Allah ya saukar ko umarni na ƙarshe da Allah ya bayar suka ce duk abu ɗaya ne saboda haka imanin ya riga ya tabbata tun farko da haka ba ƙaruwa yayi ba lokacin da Allah ya saukar da Iqra da lokacin da Allah ya saukar da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ayoyin farko na suratul alaq sune farkon ayoyin da suka sauka na alqur'ani da kuma wannan ayar wadda ita ce mafi magana mafi karfi cewa ita ce karshen abin da ya sauka na alqur'ani in suratul tauba wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah afwan suratul baqara واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون suka ce to babu bambanci an sani cewa daga saukar ikra da kuma saukar wannan ayar akwai ayoyi da yawa wanda suka sauka har alqur'ani ya cika suka ce to maganar da Allah ya ta farko din nan babu kuma wani abin da zai karu na imanin mutum tunda ya yarda cewa Allah ke wahayi kuma ya yarda da wahayin ubangiji shikenan wanda kuma wanda ya saba wa ko da a hankali za a aiki da shi mutumin da ya riski abubuwa daga farko bai riski na ƙarshe ba ba zai yiwu a ce yana da abin da wanda ya riski na ƙarshe ya samu ba a hadisi ya tabbata cikin sayar bukari hadisin anas ibn malik kuke ba da labarin wasu mutane biyu da suka musulunta su biyu suka musulunta sai suka zauna a gidan abu talha abu talha ya ba su masauki ɗayan sai aka fita yaƙi da su annabi sallallahu alaihi sai fita yaƙi sai suka bi shi ɗayan sai aka kashe ɗaya daga cikinsu a wajen yaƙi kaga ya samu shahada ya musulunta kuma ya mutu shahidan fi sabilillah ɗayan kuma Allah ya ba shi tsawon rai har ya shekara sannan shi ma Allah ya karɓi ransa sai abu talha ya yi mafarkinsu a aljanna sai ya ga shi wancan wanda ya mutu a gurin yaƙi sai ya gan shi sai ya ga wannan shi kuma a ƙasa da shi wannan da ya mutu daga baya shi ne farko shi kuma wanda ya mutu a wajen yaƙi shi ne a ƙasa to sai abin ya dame shi cewa ga wannan ya mutu mutuwar shahada wannan kuma akan shimfiɗarsa amma kuma shi wannan da ya mutu akan shimfiɗa ba a yaƙi ba amma shi ne a farko aljanna ma'ana gidansa yana sama wannan kuma yana gidan ƙasa sai abin ya so samu sarai me ya faru ne ya aka yi wannan darajarsa ta sauko haka shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya masa ya ce a shi ba ya yi azumi tare da mu ba alaisa qad saba ma'ana ba ya samu har Allah ya kai shi lokacin azumi ya azumi ba ma'ana ya riski wani farali kuma ya karu a wannan azumin da ya yi ya ɗara ɗan uwansa da yake saboda haka ashe sanda kake samun wani abu na umarni daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa sannan kai aiki da shi to imanin ka ne zai ƙara zai ƙara haɓaka gwargwadon yawan aikinka to yake cewa su sun ɗauke shi akan abu guda ne wa annahu yastawi fihi jami'ul mukallafina duka bayi daidai suke a ciki fa qalu imanul mala'ikati wal anbiya wa afsaqin nasi sawa suka ce imanin mala'iku da imanin annabawa da wanda yafi kowa fasikanci cikin mutane duk imanin su ɗaya ne kama annahu idza talaffaza al-fasiqu bi shahadatayn suka ce ai kamar a ce fasiki idan yayi kalmar shahada yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah aw qara'a fatihatal kitabi ko ya karanta suratul fatiha wani ma wanda ba shi ba wani mutum mai tsoron Allah mai takawa ya zo shi ma ya karanta ya kalmar shahada ya karanta fatiha mai bambanci lafazin da wannan ya karanta shi wannan ya karanta suka ce to ka da abu ɗaya ne haka babu bambanci da kalmar shahadar fasiki da kalmar shahadar mai tsoron Allah suka ce duk abu ɗaya ce duk kalmar shahada kalmar shahada ce haka nan karatun fatiha da ta fasiki da ta da ta mumini salihi duk abu ɗaya ne suka ce don haka imanin sama duk ɗaya ne babu bambanci ibn taymiya ce to wannan shine babban kuran da suka yi ko da a karatun qur'ani ne karatun qur'anin mutumin da yake karantawa da tadabburi yana bibiyar abin da yake karantawa yana fahimta yana ƙara masa tsoron Allah yana ƙara kwaɗayin abin da yake wurin Allah subhanahu wata'ala ba sai zama daidai ba da wanda yake karantawa amma zuciyar shi a gabale ko bai ma san abin da yake karantawa ba ba su zama daidai ba duk da cewa dukkaninsu ƙur'ani suke karantawa amma wani yana karanta ƙur'ani ƙur'ani yana ratsa masa zuciya yana ƙara masa tsoron Allah wancan kuma yana karanta ƙur'ani zuciya tana can wani wuri yana tunanin yan bol yana tunanin wane ne manchester waye waye waye da sauransu to kaga zai zama daidai da wannan da yake hankalinsa gaba ɗaya ya raja akan ƙur'anin ba za su zama ɗaya ba sun haka ko da a karatun ƙur'ani wanda zai faɗi kalmar shahada amma bai san me yake faɗa ba wataƙila da ya bar gudun da ya kalmar shahadar kuma yana zuwa zai wani abin da zai warware ta sau haka kaga ashe ita kanta kalmar shahadar wani ya faɗe ta da wani ya faɗe ta ba lalle su zama ɗaya ba wani zai faɗe ta bi ilmi laman shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda ya kalma shahada kuma tare da ilimi man mata huwa yashhadu man mata huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna to shine malamin ibn tabi'a yake cewa fa yuqalu lahum qad tabayyana anna al-iman alladhi awjabahu Allah ala ibadihi yatanawwa wa yatafadal yace ya bayyana qarara cewa imanin da Allah ya wajabta wa bayinsa nau'i nau'i ne daban-daban ne kuma yana fifituwa wani yafi wani duka wani aiki da Allah ya wajabta wa bayansa imani ne ka gaskata da cewa wannan umarni ne daga Allah ka gaskata wannan sannan kuma ka yi aikata a aikace Allah subhanahu wataala ya umarni da sallah ya umarni da sadaka zakka ya yi umarni da hajji ya yi umarni da azumin watan ramadan ya yi umarni da gaskiya ya yi umarni da rike amana ya yi umarni da girmama iyaye da sauransu duk waɗannan awamir na ubangiji umarni umarni da Allah subhanahu wataala yi wajibi ne ga mu'mini ya gaskata da umarnin sannan kuma ya aiwatar saboda haka kaga ashe kashe-kashen imanin ba abu ɗaya bane ba abu ɗaya bane dukkan wata wata wata khasla wata ɗabi'a wani aiki wanda zuciya za ta yi ko gaɓoɓi za su yi da umarnin Allah to wani ɓangare ne na imani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce al'imanu bai za'atun wasu tuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman nabi ya ce imani kaso 60 da wani abu ne mafi kololuwa shine la ilaha illallah mafi kankanta shine kaga abin da zai cutar akan hanya ka dauke ka kawar da shi yace kuma kunya ma tana daga cikin imani ashe kaga imanin nan ya tanawwa abubuwa ne iri iri daban-daban a cikin imani akwai al-imanul wajib akwai al-imanul mustahab akwai imanin da yake wajibi sallah wajibi ne ka yi ta saboda ka yadda da sallah da aiwatar da ita wajibi ne saboda haka wannan yana cikin al'imanul wajib dukkan al'arkanul khamsa arkanul islamul khamsa duk suna daga cikin al'imanul wajib imanin da wajibi ka yi shi akwai al'imanul mustahab abinda yake mustahabbi ne bai zama wajibi ba dan baka yi shi ba ba za a kama ka da laifin baka yi ba amma kuma ka rasa ladan baka yi ba kamar kiyamu ramadan misali nabi ya ce man qama ramadana imanan واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه saboda ka tsaya ayi sallar ramadan da kai wannan shi kansa imani ne amma na wajibi ne ba na wajibi bane wanda yayi shi ya samu kamala wanda ya bai yi ba ya samu raguwa daga wannan imanin na mustahabbi saboda ka shi kansa ayyuka kamar da yake ce tanawwa iri iri ne kuma wa yatafadal wani ya fi wani wani rukuni ne idan aka rasa shi gaba ɗaya ma mutum sai rasa musuluncinsa imani da Allah idan aka ce mutum bai imani da Allah ba shi kenan wannan ba ta yadda za a zama mumini imani da mala'iku imani da littattafai imani da da annabawa imani da ranar lahira imani da kaddara waɗannan usulul iman ne kowane ɗaya idan aka jijjige shi to an jijjige sauran za su tafi to kaga wannan rukuni ne a cikin imani su ne usulul iman imani ba zai tsaya ba sai da su saboda haka kaga kamar yadda ya faɗa al'iman ya tanawwa kuma ya waya tafadar wa ya tabayanu na fihi tabayunan aziman mutane sun sha suna wato bambanta a cikinsa bambanci mai yawa ba za ka daidaita mutane ka ce duka imaninsu iri ɗaya ba ne dole imanin waɗanda suka fi kowa sanin Allah ya fi imanin waɗanda sanin Ubangiji bai kai sanin waɗancan ba sai sa imanin annabawa ya fi na kowa saboda ba wanda ya kai su sanin Allah imanin cikin annabawa kuma imanin ma'aiki sallallahu alaihi ya fi na kowa ma a cikin shi ana a'lamukum billah wa atqakum wa atqakum la na fi ku sanin Allah na fi ku takawa na fi ku sanin Allah na fi ku takawa saboda haka imanin sahabbai waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗara imanin waɗanda suka zo bayansa suka samu shaida da yabo daga Allah subhanahu wata'ala aka yi musu alkawarin aljanna su ma a cikinsu imanin wasu ya fi na wasu su ma ya tabayanu ya tafadalu na fima bainu ko waɗanda Allah ya ba su matsayi babba sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal ladina قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة haka duka waɗanda Allah subhanahu wataala ya yabe su a cikin alkur'ani imanin su ba za ka daidaita shi da imanin wanda bai samu wannan yaban ba la yastawi man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkanin su yan aljanna ne amma ba za su zama ɗaya ba la yastawil qa'iduna min almu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim wa faddala Allahu al mujahidina ala al qa'idina saboda haka ubangiji subhanahu wataala bai daidaita su ba ya fifita wasu akan wasu saboda haka a su kansu muminai din imanin wasu ya fi na wasu kai mutum a shi karan kansa shi kai kanka sai kakan kakan ji wani lokaci tsoron Allahnka a wani lokaci ya fi a kan wani lokaci kakan samu wani yanayi da tsoron Allahnka kai da kanka za ka san ya fi na jiya ko kuma a yau tsoron Allah naka ya rabu kai da kanka ba ma ba ma wani ba ko ba kwaji ko ba kwajin haka eh sayyidina abubakar yazo yana kokawa manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi mun zama munafikai mun zama munafikai manzo Allah ce me ya faru me ya faru ya ya abubakar yace in muka zauna a gabanka ka yadda muke jin mu imanin mu yadda yake muke jin sa amma da mun rabu da kai muka shiga gida cikin sai mu shiga wasanni da iyalan mu da ƴaƴan mu da waye kaman ba mu ba shine yake ga kaman munafici suke maza Allah in suna gaban shi imanin su in sun zo gida sai kuma su shagala annabi ya ce sa'atan wa sa'a ya baba eh saboda haka shi karan kansa mutum a karan kansa yana jin fifikon imaninsa a wasu lokuta sama da wasu sama da wasu za ga wasu a nan za ga mutum gashi nan dai amma in ya je umara sai ka ganshi a natsaye yana kawwama kansa yana ta addu'a ko wata nan tana yau da ɗan gyale da ta shiga sami sai ta sa hissa hijabi kaga ashe zuciyarta ta gaya mata cewa hijabin nan shine kamala a nan ta kisawa amma da ta je can zuciyar ta gaya mata abin nan yanzu fa gaki ga Allah wadda duk da cewa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sai ta saka akwai wata yar masar yar jarida ce ta ce ita ba wani wa'azi ne ya sa ta rika sa hijabi ba kawai da ta je hajji ko umara ta ce da ta je sai ta ga ta sa hijabi ta ga kowa kuma da hijabi ta ce to wannan abin ta kula cewa a gurin sallah in aka zo sallah da sai sun sa hijabin nan duk sai sun sutura aka zo sallah in aka zo aikin hajji da umara sai su sa abin nan ko aka yi mutuwa sai a a lullube jiki a sa kaya masu kyau an yi mutuwa eh shi kansa wanda yake mamaci ko mace ce in ta mutu sai a yi mata kyakkyawar sutura za a kai ta kabari ta ce wannan abin kuwa ba lalle shi yafi ba wanda dai da aka zaba maka da shi zaka yi sallah da shi zaka yi umara da kai dawafi kai aka ga kamata a ce rayuwa kamar da shi kike to kaga wani yanayi ne yasa imanin nata ya ƙara haɓaka eh yanzu wani zaka samu yana ta giggiwa amma in ramadan yazo sai ga kamar eh to saboda haka shi kansa mutum a karan kansa zai yarda cewa al-imanu ya tafadal na wani ya fi na wani ko na wani lokaci ya fi sai ce fa yajibu alal mala'ikati min al-imani ma la yajibu alal bashar imanin wato imanin da yake wajaba akan wato imanin imanin da yake wajaba akan mala'iku ba lalle ya wajaba akan wani daga cikin mutane ba lalle ya wajaba akan mutane ba abinda Allah zai wajabta musu yin imani da shi ba lalle ya wajabta mana mu mai imani da shi ba saboda me saboda ilimin namu da su ba dai bane abinda suka sani wanda Allah ya sanar da su ba bai sanar da mu ba mu aikin da Allah ya ba su mu bai ba mu irin sa ba saboda umarnin da yake ba wa kowane mala'ika daban da irin umarnin da yake ba mu mu akwai mala'ikan da aka ɗora masa alhakin saukar da ruwan sama waye aka ɗora masa alhakin ruwan sama a cikin mu eh ko a duniya ma duka kawai ce iyayen nan kawai ne ja ce iyayen ne a duk duniya ma waye yake aka ɗora masa alhakin yi wa mutane ruwan sama da ba an mutu ba aka ce mutum ne zai rika ruwan sama eh sai dai ta karɓar cin hanci wani ƙasar da ta fi bashi cin hanci eh corruption zai yi akwai mala'ikan da shi ke kula da iska da duwar watsu da sauransu shi Allah ya bawa kula da waɗannan akwai mala'ikin da shi kuma shi ne mai kula da tsirrai da sauransu akwai wanda yake kula da karɓar rai idan ajali ya yi shi zai zo da ‘yan tawagarsa su karɓi rai akwai mala'ikan wahayi wanda shi kuma yake kawo wahayi zuwa ga annabawa kowane mala'ika akwai kuma mala'ikun da su kuma ibada ce kawai wani tsayuwar ce ibadar da ake so yi a tsaye ke tun da Allah ya shi har Allah ya naɗa ƙasa akwai wanda shi ibadar sarku ubi akwai wanda ibadar sa sujjada ce tasbihi ba kakkautawa kaga umarnin da aka yi musu ba irin sa aka yi maka ba dan zama awa ɗaya a masallaci a ji karatu wani zaka ga yana ta miƙa ya gaji a ce yayi ruku'u tun daga halittarsa har zuwa mutuwarsa ba zai yi ba to sauraka imanin su su ba irin namu bane saboda umarnin da aka ba su ba irin sa ake babu ba haka nan annabawa wa yajibu ala al-anbiya min al-imani ma la yajibu ala ghayrihim imani da yake wajaba akan annabawa ba lalle wajaba akan wasu wanda ba annabawa ba annabawa suna samun wahayin su kai tsaye daga Allah Allah yana sanar da su abubuwa da ya zaɓe sanar da su wanda waɗanda ba annabawa ba lalle su san waɗannan abubuwa ba to saboda haka kaga ashe akwai abubuwan da za su gaskata da shi wanda kai baka ma san shi ba bare ka gaskata da abin don haka kaga imanin su zai karu akan abin da yake naka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam an an wajabta masa sallar dare wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak wani ƙari ne Ubangiji ya yi maka akan abin da aka sawa sauran al'umma. Amma kai ba a wajabta maka ba, an shar'anta maka kuma an ƙarfafa maka, amma ba a wajabta maka ba. Saboda haka akwai abubuwa da Allah ya ɗora musu, bai ɗora maka ba, akwai abubuwan da ya sanar da su wanda dole su yarda da su su yi imani, wanda kai baka ma sani ba ba zai a ce kai imani da shi. Ku kula sha'anin imanin ta bangare biyu ne ta bangaren gaskata abu da kuma aiki da shi ba wai ta bangaren kawai gaskata ko aiki kadai ba ta duka bangarorin biyu yanzu sallah da aka wajabta maka na farko dai ka yarda cewa wajibi ce Allah ya dora maka ba kawai ka taso kaga ana yi ba shi yasa kake yi ko kuma kawai kada wato a dame ka shi yasa kake sallah a saboda Allah ne ce kai kuma ka yarda da haka kaga wannan bangaren aqida ne bangaren kuduri ne shine al-ilm sannan al-amal shine kai sallar shine kai sallar to saboda haka annabawa akwai abubuwan da aka sanar da su wanda dole su yarda kuma in suka yi wannan yardar imanin su ya karu don sun gaskata abinda Allah subhanahu wataala ya sanar da su wanda kai bai sanar da kai ba وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء bazai nuna muku gaibi ba amma yana zabar wasu daga cikin manzannin su ya sanar da su abubuwan da ya ga dama ya sanar da su saboda haka su san abin su yadda da shi imanin su ne ya karu wanda kai ba a ma sanar da kai ba ballanta naka ce ka yadda imanin naka ya karu an fahimta sannan wa yajibu ala ulama ma la yajibu ala ghairi su ma malamai imanin da yake wajaba akan su ba lalle ya wajaba akan wani su ba saboda Allah subhanahu wataala ya ba su wani abu na ilimi wanda bai ba mu wasu ba wannan ilimin da suke da shi da abubuwan da suka sani kuma zuciyarsu ta tabbatar musu suka yadda kai baka san su ba sauraka imaninsu ya karu ta wannan bangaren kai baka ma san abin ballantana kai imani da abin ballantana imanin na kai karu shi yasa Allah ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat saboda wanda Allah ya bashi ilimi ya sanar da shi wasu abubuwan da ba kowa ne san su ba sannan ya dora masa wasu ayyukan da kai da bai baka ilimi bai dora maka ba su ga an yi ba daidai ba su yi magana su ga wani abu da ba daidai ba su karantar su nuna wa mutane da za su yi ibada wannan wajibi ne Allah ya dora musu idza akhadallahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna alkawari ne Allah ya da dukkan wanda Allah ya bashi ilimi cewa lalle ya bayyana shi ga mutane saboda ka ya dora masa wani alhaki wani nauyi wanda kai da ba a baka ilimin ba ka huta ba wani nauyi akan ka irin wannan ba za a je a kama ka a ce yaya ba karantar da kowa ba Allah ban sani ba dan abin da na sani na aiki da shi shikenan saboda haka akwai wani abu na imani da yake kansu wanda kai baya kanka sannan abin da suka sani na ilimi da bincike da suke da shi da karance karance ya sa sun gano wasu abubuwa da Allah ya sanar da su dole su yarda wannan yardar ita kanta ita ce za ta ƙara haɓaka musu imani yace wa yajibu alal umara ma la yajibu ala ghairi haka ne shugabanni akwai nauyi nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora auyan su na shugabanci wanda su za a tambaya akan wannan shugabanci saboda haka idan suka tsaya da wannan umarnin suka yi aiki da shi sun dara wanda ba baya cikin sahun su yayi aiki da abin da suka yi saboda haka wani abu na imani yana tare da su wanda baya tare da waɗanda ba shugabanni ba saboda da za su yi sakaci a cikin wannan Allah zai kama su to shine yake cewa walaysa almuradu annahu yajibu alaihim min al'amali faqat bal wa min at-tasdiq wal iqrar ba kawai aikin ake magana ba har da gaskatawar da tabbatar da abin a cikin zuciya saboda haka abin da yake kan mutane shine al-imanul mujmal wannan shine yake wajibi akan kowa أما الإيمان المفصل كل بحسبه الإيمان المجمل كايد da cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne abun bauta kayyada da Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kayyada da cewa da'a sawajibi ne kayyada da cewa duk abin da ya bada labari akan sa gaskiya ne kayyada da wannan duka amma kaga a dunkule amma fashin bakin abubuwan da kayyada da su dinnan na dunkule ba kowa ya san su ba yanzu misali an ce ka yi imani da Allah ba kowa ne zai iya faɗar duka sifofin Allah ba da ya siffanta kansa da su ko ya faɗi wani abu na ilimin da ya shafi sifofin Allah yadda ya kamata ba kowa ya sani ba amma do amma dai a dunkule dole ka yadda Allah subhanahu wataala shine ubangiji mahalicci kuma shine wanda yake ya cancanci abota masa shi kadai kuma ka yadda yana da sunaye da sifofi mafiya kyau mafiya ɗaukaka wannan a dunkule kowa da kowa wajibinsa ne wannan haka nan dole ka yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma ba ba ba dole ne ka san komai da ya dangance shi ba amma an dora maka wajibi ka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko daga cikin Qurayshawa ya tashi a Makka ya hijira zuwa Madina yayi shekaru 23 abin nan yayi shekara goma sha uku a makka ya goma a madina ishirin da uku gaba ɗaya aka saukar masa da alkur'ani ka yadda cewa eh manzan Allah ne kuma ka yadda a dunkule cewa duk abin da ya faɗa gaskiya ne duk maganar da ya ta fito daga bakinsa gaskiya ce ka gane baka gane ba ka santa baka santa ba ka yadda a dunkule wannan shine al-imanul mujmal al-mufassal kuma kullum bi hasabi kowa gwargwadon ikonsa kuma gwargwadon abin da yake race da shi kamar yadda ibnu taymiya zai yi bayani anan yace fa innan nasa wa in kana yajibu alaihim al-iqrar al-mujmal bi kulli ma jaa bihi ar-rasul fa aktharuhum la ya'rifuna tafsila kulli ma akhbara bihi mutane duk da cewa an wajabta musu su yi ikirari su tabbatar a dunkule su tabbatar da dukkan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to amma da yawa daga cikin mutane ba su san abin da ya zo da shi ba daki daki dalla dalla wanda zai iya gaya maka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma duka zai da gaya maka abin da idan sai ya dan rike da yawa mutane ba a san su ba لا يعرفون تفصيل ما أخبر ما أخبر به وما لم يعلموه كيف يؤمرون بالإقرار به مفصلا أبين بك سني بقى أتيت كتبت الدشي أتي كتبت الدوات جزئية وتبك سنتبا ai sai an sanar da kai ka santa sannan kuma a ce to ka yadda wanda ya sani ya yarda da ita kai kafin ka sani shi yayi gaba ya wuce ka shi yasa yana daga cikin hanyoyin karuwar imani shine ilimi za ga cikin hanyoyin karuwar imani shine samun ilimi ilimi kana samun sa kana samun abin da zaka karo haɓaka imanin ka da shi ta fuskar gaskatawa da kuma aiki saboda haka yace wa ma lam yu'mar bihi al-'abdu min al-a'mali la yajibu alayhi ma'rifatuhu wa ma'rifatu al-amri bihi abinda duk ba umarce ka da shi ba duk wani aikin da ba umarce ka da shi ba don haka ba zai zama wajibi akan ka san aikin ba ko ka san umarnin da aka yi maka yanzu mutumin da ba shi da kotaro ba umarce shi da zakka ba ba za a zo a zaunar da shi a ce wajibi sai an koya masa yadda ake fitar da zakka ba ko mutum ne bai da kudin da zai iya zuwa haji kuma a tirke shi a ce sai ya koyi aikin haji saboda Allah saboda haka ba a umarce shi tunda shi ba umarce shi da wannan ba an umarci mutumin da zai ke da iko ne walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila saboda haka amma an umarce shi ya yarda da cewa hajji wajibi ce an umarce shi ya yarda hajji wajibi ce shi yasa a ƙarshen aya ce wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin ashe in ya ki yarda da wajibcinta ko da bai da kuɗin zuwa sai ya ki yarda da wajibcinta ya kafarta amma ya zai yi aikin hajji wannan kuma sai idan ta abin ya kama shi ran da aka biya masa kuɗin abin nan aka aka bashi kujera aka biya masa to shikenan a lokacin sai ta neman littattafai malam ba ku yi wani jawabi ba akan aikin haji ba wanda za ka je na tambaye ka jawabin da kai akan aikin haji sai hajjin ta zo a turo mana da Allah a turo mana saboda kafin wannan lokacin abin ba ya zama wajibi a kansa ba amma lokacin da ya zama wajibi a kansa lokacin wajibi ya sani فمن أمر بحج وجب عليه معرفة ما أمر به من أعمال الحج duk wanda aka umarce shi da haji to wajibi ne akan sa ya san ayyukan haji wal imanu biha yayi imani kuma da haji da da wannan ayyukan fa yajibu alaihi min al imani wal amali ma la yajibu ala ghairihi sai zanto akwai wajibin da yake akan sa na imani wanda bai zanto wajibi akan wani ba وكذلك من أمر بالزكاة هكذا وأن أكو أمرتيش للزكاة يجب عليه معرفة ما أمر الله به من الزكاة ومن الإيمان بذلك واجبين يسن أبن أكو أمرتيش لشين زكاة يأي إيماني دونا والعمل به كما يأيكي لشي ما لا يجب على غيره أبن بزي زم واجبي أكون ونبا وأن بيتار كل زي مسزكاة فيجب عليه من العلم والإيمان والعمل ما لا يجب على غيره saboda haka ilimin da yake wajibi a kansa da imanin da yake wajibi a kansa da aikin da yake wajibi a kansa ba lalle ya zama wajibi akan wani ba zai zama wajibi a kansa saboda shi umarnin ya shafe shi idza ja'ala al-ilma wal 'amala laysa min al-iman koda kuwa zai cikin waɗanda za su ce ilimi da aiki ba sa cikin imani to amma dai ya san wajibi ne ya san ilimin wajibi ne ya nemi ilimin wajibi ne ya yi imani da ilimin wa in ja'ala jami'a zalika dakhilan fi musammal iman kana ablagh to in ya sanya su dukan su da aiki da ilimin da komai suna cikin imani kaga wannan yafi isa matuka fa bi kulli hal a takeice kad wajaba alaihi min al-iman ma la yajibu ala ghairi abin da ya wajaba akan sa na imani ba lalle ya wajaba akan waninsa ba wanda shi ba irin sa bane akwai irin wannan maganar ibnu taymiya yayi ta a cikin littafin sa al-iman shafi na 156 yayi ta a gurare daban-daban amma dai na dauko ɗaya daga cikin wuraren da ya magana ne mala yana magana akan su waɗannan da suke daidaita kowa a imani cewa duk kowa imanin sa daidai da na kowa yace wa haula'i ghalitu min wujuh waɗannan sun yi kuskure ta fuskoki da yawa ahaduha ɗaya daga cikin fuskokin kuskuren su ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد tsammanin da suka yi cewa imanin da Allah ya dora wa bayi duk abu ɗaya ne daidai wa daida ake wa annal iman allazi yajibu ala shakhsin yajibu mithluhu ala kulli shakhs kuma imanin da ya wajaba akan wani ya wajaba akan kowa ma duk mutane sun daidaita anan cewa laysa al-amru kadhalika amma abin ba haka yake ba فإن, فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم shine kawo wasu musu misalai ce al'ummomin da suka gabata ce mutanen annabi salihu mutanen annabi mutanen annabi hud annabi nuh annabi hud annabi salih annabi shu'aib zuwa mutanen annabi ibrahim annabi musa annabi isa waɗanda suka yi zamani da waɗannan annabawa Allah ya wajabta musu su a wancan lokacin wasu abubuwa mu ya wajabta mana su a lokacin in ba su imani da wannan abubuwan ba su ya zai zama musu matsala kai bai zama bai zama abin nan ba an gane ku yanzu annabi Musa alaihi salam lokacin da yazo da mutanansa zai nufi Baitul Maqdis Allah ya ce su shiga Baitul Maqdis a lokacin wajibi ne su yarda da annabi Musa alaihissalam kan cewa Allah ya umarce su su shiga udkhulu al-ardh al-muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin saboda dole ne su yarda da wannan umarnin da Allah ya bayar kai baka cikin su baka ma san an yi ba ne da kai duka sannan aka ce su shiga shigar ita kanta ba imanin su shigar a shigar ita kanta su aka sa udkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allah lakum wannan umarnin da aka annabi Allah ya ba annabi Musa da mutanansa su shiga Baitul Maqdis ya shafe ni ya shafe ka bai shafe ni bai shafe ka ba قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإن دخلت فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين saboda haka imaninsu shi zai sa su shiga amma da yake imanin nasu mai rauni ne annabi Musa ya sha fama da su ba su shiga ba a shahid anan shine abinda aka wajabta wa mabiya annabawan da suka gabata mu ba wajabta mana shi ba a cikin shari'ar annabi abin nan annabi Musa shari'ar Yahudawa kafin zuwan annabi Isa alaihi salam a sassauta musu wasu abubuwa an haramta musu cin kitse saboda laifukansu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira wa akhdhihim ar-riba wa qannuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil batil saboda ka an haramta musu abubuwa da dada masu masu yawa ni da kai ba haramta mana ba ko an haramta mana cin kitse sai dai likitoci sai kakkaci kitse amma dai Allah bai ce haramun bane وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله سبحانه وتعالى دليل da yasa haramta musu kitse ya haramta musu kitse sai wanda yake ya lillike haka da naman ba za a yi raba shi da naman ba ko wanda yake cikin kayan kayan ciki kitsan da yake liƙe da kayan ciki shine awal hawaya aw makhtalata bi azm ko wanda ya gaure da katsi da kashi shi kawai aka yadda su ci Allah ce zalika da zainahum bi baghihim wannan shine hukuncin da muka yi musu saboda zaluncin su to kai ma kuma in kai wa Allah laifi sai jarrabe ka da wani likita ya ce to saboda haka Allah ya wajabta musu abubuwan da bai wajabta ma wannan al'umma ba imanin su da wannan abubuwan kai baka da wannan imanin nasu kai baka da wannan imanin nasu saboda kai a lokacin ma ba kai ballantana a yi magana da kai yanzu kuma da aka zo ana magana da kai magana ba ta shafe ka ba an gane a saboda haka yake cewa wa aujaba ala ummati muhammadin min al-imani ma lam yujibu ala ghairihi sannan Allah subhanahu wataala ita ma wannan al'ummar ya wajabta mata abinda bai wajabta wa na baya ba abubuwan da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sauran annabawa ba su da shi annabi sallallahu alaihi wasallam mu aka farlanta mu aka mu aka mu aka aka shar'anta mana mu aka mu aka mu aka shar'anta mana salloli biyar a yini da dare sauran al'ummomi ba a shar'anta musu irin wannan sallu in akwai sallah a cikin addininsu amma ba irin wannan ba mu aka mana wannan shari'ar ta mu ce mu aka wajabta mana azumin ramadan duk da akwai azumi a cikin al'ummomin da amma ba ran ramadan ba mu ne aka aka ce mai azumin ramadan an gane ko saboda haka abubuwa da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su wanda babu su a cikin addinin da suka da suka gabata saboda haka kaga mu ma anan akwai wasu abubuwa na imani da babu su a wancan lokacin sannan malam yace والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن بعد نزول القرآن إيمان ديك واجبي كافن القرآن يجمع سوكا باشيني إيمان ديك واجبي باشي كريني إيمان ديك واجبي بان القرآن يجمع سوكا كافن القرآن يجمع سوكا akwai abubuwa da yawa da ba a shar'anta su ba sai daga baya ba ka dauki aikin haji aikin haji sai a shekara ta nawa shekara ta tara aka aka abin ta takwas aka sayyidina abubakar ya haji shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta goma gabanin nan ba a wajabta aikin haji ba shi yasa za ka ga hadisi banda hadisin ibnu umar da hadisin jibril za ka ga cewa ambatan haji baya zuwa a cikin arkanul islam hadisin ibnu abbas hadisin wafda abdul qais za ka ga babu haji a ciki haka nan hadisin da Imam Ibn Sa'laba lokacin da yazo gon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambayoyi za ga ba hajji a ciki sai hadisin Ibn Umar sai hadisin Jibril hadisin Umar dan Khattab saboda a wancan lokacin ba a wajabta hajji ba to daga baya abubuwa suka rika sauka alqur'ani yana wajabta musu wasu abubuwa lokacin da Annabi yana maka shi da sahabbansa ba dora musu yaki ba amma bayan an yi hijira sun yi karfi sun kafa daula to sai aka wajabta musu yaki kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum to saboda haka waɗanda suka rayu a makka ba su yi hijira ba abinda yake a kansu wanda suka rayu a makka kuma Allah ya karɓi ransu kafin hijira abinda yake kansu na imani ba abinda yake kan waɗanda suka zo daga baya bai zama a kansu ba saboda a lokacin su babu wannan babu wannan saboda haka alqur'ani a hankali a hankali ya rika sauka yana sauka kuma duk sanda ya sauka da wani hukunci zai sauko hukuncin nan da zarar sahabbai suka karba suka aiki da shi imanin su ya karu wajibi ne su yarda da shi daga Allah ne sannan kuma wajibi ne su yi aiki da shi shine duk sanda sura ta sauka za su ayyuhum ayyukum zadatu hadhihi imana waye cikin ku imanin sa ya karu da wannan shi kaga ana ana tafiya imanin yana ta karuwa alqur'ani yana ta sauka imanin yana yana ta karuwa والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الإيمان الذي الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا إيمان wanda ya san abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa daki daki ba zai zama daidai da imanin wanda ya san abin a dunkule ba Annabi sallallahu alaihi wasallam misali ya bada labarin ashratus sa'a abubuwan da za su kasance na alamomin alkiyama duk mun yadda a dunkule cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin alamomin alkiyama wanda al-imanul mujmal kowa da kowa ya tarayya anan amma al-imanul mufassal kuma da me da me da me da me ne zai faru wannan ba kowa ya sani ba sai dan abin da ka sani sauraka wani abin ka sani wani abin baka sani ba sauraka akwai ashratus sa'a as-sughra akwai al-kubra sauraka kaga wanda ya ilimi shi zai san duka waɗannan saboda abubuwa ne da an ba an tattara su annabi ya bada labarin su duk ya bada labarin su kuma malamai duk sun tattara su a guri guda saboda wanda ya san wannan imanin sa ba zai zama daidai da wanda shi ya san abin kawai a dunkule ba ya dai san cewa akwai ashratus sa'a akwai ranar lahira ranar lahira mutane za a take tashin su bayan mutuwa fitar da su daga kaburburan su sake tsayar da su Allah ya musu hisabi akwai abubuwa duk da za su biyo bayan wannan har zuwa shigar muminai aljanna Allah ka sa muna ciki da kuma ƴan wuta su tafi wuta Allah ya raka taki gona to kaga anan sanin abubuwan da za su biyo bayan tashi bayan mutuwa na hisabi da siradi da da da tsayuwa gaban Allah subhanahu wata'ala da tattaunawar ubangiji da bayansa da littafi da waye da waye ba wajibi bane kowa sai ya san abin daki daki ba wajibi bane amma kai imani a dunkule akwai wannan ranar kuma akwai hisabi kuma akwai aljanna akwai wuta to wanda shi kuma ya san abin daki daki ya yadda ya kudirce ya amince to kaga yana da wani doriyar imanin da kai baka da shi ta nan ne za ka gane fifikon ilimi da wanda bai da shi saboda ko ka ƙi kuka so dole ka sallama to ya za ka yi saboda shi ya sani kuma ya yadda ya amince bai karyata ba za ka hana a bashi wannan imanin ne ko wannan ladan ba ka hana ba saboda haka kai da baka sani ba ka yadda a dunkule to kai ma kana naka ladan haka a dunkule a ture to wannan shine abinda ibnu taymiya yake faɗa saboda haka yace wa amma man balaghahu alquran ka ce saura minti biyu ko to sai yake cewa fa innahu la budda fil iman min tasdiqir rasul fi kulli ma akhbara mutum ba zai zama mumini ba dole sai ya yarda da abinda duk annabi ya bada labarin sa لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الايمان غير ذلك wanda ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu bai san wasu abubuwa kuma daki daki daki ya suke ba bai taba jin su ba bai taba ba fahimtar su ba to shi ma wannan yayi abin da yake wajibi akan sa na imani wa amma man balaghahu alquran wal ahadith وما فيها من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر فما وندى القرآن يزو مسا يسام إلم أبند القرآن يقنسا حديثا من الله سكزو مسا da abin da yake cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da yake cikin alqur'ani na labarurruka da Allah ya bayar haka nan da umarni da Allah ya yi da manzansa daki daki to wajibi ne ya yarda da abin daki-daki labari da labari umarni da umarni saboda haka wajibi ne ya yi wannan abin da bai zama wajibi ba akan wanda bai sani ba ko ya mutu kafin labarin ya je masa saboda haka wajibi ne duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ka yi ɗarɗar a kansa ka gaskata shi annabi sallallahu alaihi wa sallama mai gaskiya ne as-sadiqul masduq ne mai gaskiya ne abin gaskatawa ne saboda haka duk abin da ya labarta ka tsaya ka fahimce shi a nitsi kakkace aini bai shiga kwakwalwata ba wanda ya saba wa hankali na hankalinka mai ana magana hankalin manzan Allah duk abin da ya riga ya shiga hankalin manzan Allah ai ya shiga hankalinka kai ya shiga hankalinka kai ka jo annabi ya riga ya faɗa kuma mun tabbata ya faɗa wa sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi